إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون قد علم الجميع أننا في شهر رمضان شهر مبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم شهر عتق من النار شهر كفارة شهر كفارة شهر كثر فيه الخيرات وقل فيه الشر لكن كل هذا أمر نسبي ولا يجد هذه الخيرات إلا من قام بما أمر به فاحرصوا أيها المسلمون على خيراته بامتثال الأوامر واجتناب المناهي فاحرصوا بأداء الصلاة في الجماعة مع مراعاة شروطها وأركانها وحرصوا أيضا على صومكم مع مراعاة آدابه فإنه لا عدل له يقول عليه الصلاة والسلام كل عمل آدم له إلا لي هذا الحديث هذا حديث قدسي يقول كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي متفق عليه وافضوا صومكم باجتناب ما حرم الله من الفسق والجهل والرفث والغيبة والنميمة والكذب والظلم وزينوا صومكم بطول السمت وذكر الله عز وجل وما ومن أعمال الخير الذي ينبغي الاكثار منه قراءة القرآن الكريم والاكثار منه لأنه لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأن رمضان شهر القرآن قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن في رمضان ودارسه مرتين في العام التي توفي فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكان سلفنا الصالح يفرغون القرآن ولهم أخبار عجيبة في رمضان في القرآن ومنهم من يختم كل يوم أيها الإخوة تدبروا ما تقرؤون من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي إذا قرأ أنقر عليه القرآن وعن أبلا بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيره قال فقرأ علي فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم وتدبره وتفقه فيه والعمل بما يرضيك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن أعمال الخير في هذا الشهر أيها الأحبة قيام الليل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يقومونه حيث قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ومن أعمال الخير الاكثار من الصدقة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان في رمضان أجود من الريح المرسلة ومنه الإنفاق وإفطار الصائم ومنه الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء عند الفطر لا ترد ولا تنسوا أيها المسلمون بشأن اليتامى والأرامل أنفقوا عليهم وارزقوهم واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا يا يرحمكم الله تعالى yanwa musulmi abinda addu'a wadabta ke cewa ɗori ne akan abin da ya gabata sanin dukkanmu ne cewa muna cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka wata da Allah ke sa buɗe ƙofofin aljanna a gulla a kulle kofofin wuta wannan wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bishara cewa Allah na yantar da bayinsa daga cin wutar jahannama yan uwana musulmi mu sani cewa wata ramadan wata ne da alkhairi ya waita a cikin sa wata ne da sharri ya karanta a cikin sa yan uwana musulmi mu kokari mu zama masu yawaita alkhairi masu kanta sharri a cikin sa sai fa dukkan wannan falala da kaji ta ramadan da alkhairai da zaka ji a bakin malamai ko ina suna faɗa wannan fa bai samuwa kawai da sunan da ka tsinci kanka a watan ramadan labudda sai mutumin da ya tashi aiki tukuru shi ne zai samu wannan alkhairi din lalle ana samu wani alkhairi din ne ta bibiyar abinda Allah madaukakin sarki ya ce da banzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka ce kayi kayi falala da aka faɗa ka tashi kayi duk wani alkhairi kaji an lissafa an ce kayi to tashi kai da haka zaka samu wannan falala din amma ba wai don ka tsinci kanka a ramadan ba yan uwana musulmi ana samun falala ne ta nisanta abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana da abubuwan da manzan Allah ya hana musamman dai a wannan wata ɗin don haka yan wani musulmi daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata kowa ya kiyaye a cikin wannan wata ramadan shine na farko azuminmu da muke yi ka kula da azumin ka sau da kafa lalle ka kula da ladiban azuminka ka kula da abubuwan da aka ce suna lalata azumi ko kuma suna gwaggwabe azumi din ka kula da dukkan abin da aka ce suna inganta azumi din sannan yan wana musulmi mu kula da salloli da muke da su guda biyar mu ninke su akin jam'i tare da al'umma sannan mu kula da sharuɗan su mu kula da rukunan su idan zamu kaɗai zamu ko kuma a cikin jam'i ne yan uwana musulmi azumi da kuke kallon sa abu ne mai falala wanda annabi yake cewa ba wani abu da ya kama da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah na faɗa cin hadisul qudsi cewa duk dan adam aikin shi an san ladan sa kyakkyawa za a baka lada 10 zuwa 700 sai dai azumi ne Allah kadai zai ba da wannan lada din annabi Allah madaukakin sarki na cewa abin da yake faruwa akwai mamaki dan adam zai bar sha'awarsa zai bar abincin shi yana gani ba mai gadinsa zai bar abin shan sa yana gani amma ba don kowa ba sai dan yarda da Allah da neman falal Allah madaukakin sarki Allah ce to tunda dan adam yayi mun wannan kara ni kuma ni zan mai sakamako da wannan akan wannan kara da ya din da haka yan wa musulmi ka kula da azumin ka da kyau ba dan kowa ba dan ka samu wannan gwabin lada din amma idan kai azumi gurbatacce ka sani cewa wasu za su yi sama kai kuma kai kasa yan wa musulmi kiyaye azumin mutane nisanta abubuwan suka haramta lalle daga cin abubuwan suka haramta shine dukkan nau'in fasikanci haramun ne a dukkan shekara musamman kuma watan ramadan ya fi zama haramun mu kula da babu kwarfasan kana azumi ma'ana maganu suke muqaddimatul jima lalle mutum nisanta wauta da jahilci a ji ka kana hayaniya a ji musu raya rukume da kai musamman musun ma da ke na banza musu na kasuwa ko na 'yan kwallo ko na wasu abubuwa daban kai mai azumi abin da ake so to kame bakinka sai dai alkhairi za a ji a bakinka sai alkhairi za a gani a cikin aikinka amma musu da hayaniya ba na ka mai azumi ba matarka shekara ɗaya ka je ku ta mu'amala amma a wannan watan an ce a tsakanin ɗan interval da lokacin fito alfajir zuwa faɗuwar rana ka haƙura ka kau da kai kwarkwasa ka haƙura da wannan sannan mu kiyaye da giba cin naman mutane cin naman mutane kuma shine ka ambaci dan uwanka ko da yanayin abun amma in ya ji ka faɗa zai ji ba daɗi wannan abun watakila ma idan ba da shi lalle mu kiyaye giba domin za ta zabta da ladanka ka gama wahalar shanyuwan kakaf a kwashi ladan aka wani bawan Allah da haka mu kiyaye sannan mu kiyaye ƙarya muna azumi domin wannan yana ga cin abin da ke gwaggwabe lada sannan mu kiyaye zalunci yan uwa mu kiyaye duka wani abuwa da dukkan abun ma da faɗa ba mu kiyaye saboda azumi mu inganta mu samu dukkan alkhairan da Allah ya ce zai bayar a wannan wata din yan uwa mu kawata azumin mu ta hanyar dogon shiru mu daina yawan magana sai abin da bukata ta kama in za magana mu duba mu gani alkhairi ne mu faɗa ba alkhairi mu ja baki mu shiru in ba haka ba za mu gobe ladan sannan mu yawaita mu kawata azuminmu ta hanyar yawan ambatan Allah maɗaukacin sarki faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomi ne da annabi ce su kansu daga qur'ani suke duk da sun zo a cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yawaita faɗin su kana kan hanya kana tuki kana zaune sai ka faɗin wannan abun ga subhanallah bihamdi subhanallahi alazim wanda annabi ya ce wa'annan kalmomi ne masu sauki a baki baki amma masu a cikin mizanin alƙiyama kuma Allah ubangiji yana son wannan kalmomi da haka yana son mai faɗin su mu yawaita ambatan Allah maɗaukacin sarki yan uwa daga cikin ayyukan alkhairi da ya kamata mu kula su ne yawaita karatun alqur'ani lalle mu yawaita karatun alqur'ani karka ce kai baka sauke ba ko baka haddace ba daga wadda abin da Allah baka in daga alamtar kai ba zuwa ƙasa ka iya kai ta maimaitawa in izo ɗaya ka iya kai ta maimaitawa in izo bi ka iya kai ta maimaitawa so ba iyaka Allah na nan ya sa malaku suna kidirge maka yan uwa musulmi kula da kyau mai takatun alqur'ani a wannan wata mai alfarma saboda watan alqur'ani wato watan ramadan wata ne da aka sauka da alqur'ani cikin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mala'ika kan sauko a watan ramadan suna darasin alqur'ani da manzon Allah manzon Allah ya karanta mala'ika ya ce ga yadda ake karantawa ga yadda ake fassarawa ga yadda ake aiki ga ma'ana ga hukunce ga hukunce don haka manzan Allah a shekarar da zai rasu saboda ya cika da karin karin aikin alkhairi sai mala'ika ne zo da so ɗaya suke darasin ƙur'ani a shekara a watan ramadan sai zama a wannan shekarar da manzan Allah zai rasu so biyu ake darasin ƙur'ani suka yi sauka biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika na game ga kunce kunce ga yadda abin yake ga yadda abin yake don haka ƴan uwa musulmi tun da ya zama annabi na yawaita katun ƙur'ani darasin sa a watan ramadan mu ma mu yawaita jama'a in muka kanta tarihin salafus salih zaka sha mamaki da yawa magabata idan aka ce ramadan ya zo masu majalisi masu kantar da hadisai da fiƙihu suna rufe makantinsu ruf gaba ɗaya sai su koma su tare alƙur'ani si ta karantawa a tarihi ya zo cikin magabata akwai mai sauka so ɗaya a rana ɗaya akwai mai guda biyu akwai mai sauka a kwana uku ba sa gasa kwana uku salafus sale ba su sauka da haka sina ta karatunsa na ƙur'ani a watan ramadan da haka muwa mu dage wajen karantawa sai na usman daga cin wanda abin mamaki mamaki wajen karatun alkurari ya kuma yana yan uwana masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan uwa musulmi mu yawaita kuma tadabburi in kana karatun alkurani ka ringa nazarin ma'anonin alkurani din ka san me suke faɗa domin a samu tasirin qur'ani ba zama kaman yanda yaro karmi ke karantawa ko kuma kaman da rediyo ke karantawa ba rediyon ta sa tana karatun qur'ani ba wani tasiri ke mata ba kai kakka zama ka ka dan uwa musulmi ka zama kana karanta shi yana maka tasiri hakan zai faru ne ta dan hanya guda biyu a samu me ka iya karatun qur'anin da kyau in kuma za ka bi wani yana karantawa ka samu mai sauti wanda zai ringa tasiri a cin zuciyar sannan kuma a ringa dinga tadabburi ana kallon ma'anonin Qur'an da ke ciki sai kai maka tasiri a rayuwa sai maka service na rayuwarka shekara gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ga cikin wanda suke haka annabi sallallahu alaihi wasallam kasance wata ne cewa Abdullah dan Mas'udi dan Mas'udi zo ka karanta min Qur'ani Abdullah dan Mas'udi ce ya Rasulullah ni awa kai aka sau Qur'ani ka ce in karanta maka annabi ya ce ina so in ji wannan karanta shi sai Abdullah dan Mas'udi ya karanta wa kaifa yanajina min kulli ummatin bin kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida cewa yaya zakai idan muka zo da ko ta al'umma da mai shaida akan ta kai maka zo ka zama shaida kan al'umman nan annabi sai ya ce hasbuka ma'ana tun daga farkon su ne sai wannan aya kenan sai annabi Abdullah dan Mas'ud ke cewa sai na daga kai in waiga sai naga manzon Allah yana ta zuba kuka sharaf sharaf yana ta zubar da hawaye yana ta kuka yana ta kuka Ali dan Abi Talib ke cewa yakan shiga wajen manzon Allah wani lokacin ke sai ta da manzon Allah kirjin shi na ruri na kuka saboda karatun alkurani dan uwa musulmi kai da na sai ne ana kanta qur'ani bai tasiri akan ka ka ji ciwo ya akai qur'ani bai da dukan zuciyata har ba na jin tasirin sa a cikin rayuwata har ba na jin wani motsi a rata kai kuka wannan abun ka je ka tuna me kake wa Allah a ce ana kanta qur'ani baya tasiri a zuciyarka dan uwa akwai matsala daga cikin ayyukan alkhairi yan uwa musulmi shine akwai da kula da qiyamul laili kiyamun laili ɗayan biyu ko dai ka tsaya tarawihi da ake ko ashen da ake cewa wanda hakan shi ya shi a watan ramadan yana ga cin shi'ar na mu musulmi na watan ramadan shine raya masallatai da tarawihi in kuma ka ga ya fi maka kafin natsuwa da kanta kai kaɗai ka sallah a cikin dare wannan abu ne mai kyau dabla ɗan sai na umar ɗan khattab ya tara sabu ya sa masu limamai amma shi cikin dare ke tashi tashi sallah ɗin ba laifi ne ka ce za ka yi sallah kai kaɗai amma in kai sallah cikin masallaci da liman haka ɗin shi ya fi yan wana musulmi yana ga cin aikin alkhairi annabi ke cewa duk wanda ya kiyamu ramadan wanda ya kiyamu ramadan gaba daya daga farkon wata ma har karshen shi kai sallar dare tare da liman ko kai sallah kai kadai zama ba wani dare da baka kiyamu ramadan ba to annabi sallallahu alaihi cewa za a gafarta maka duk abin da gabata na zinubanka da haka daga cin falal qiyam ramadan kenan ƴan uwana musulmi sani cewa Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa bar duk suna nan qur'ani inda yake ban masu qiyamul layli to musaba kama da qiyamul layli ko da awa ɗaya ka samu minti 30 awa bi da gwargwadon nishadin ka da kazar kazar ɗinka a cikin dare din yawa musulmi daga cin aika alkhairi mu yawaita sadaka manzon Allah sallallahu alaihi yana yawaita sadaka kullun amma a watan ramadan aka ce annabi yana ninninka sadaka da kyauta da yake yi aka ce ya mafi iska mai gudu yawaita kyauta ko ina sai an samu alkhairinsa ina masu wadata ina masu kudi Allah saka muku alkhairi lalle babu shakka masu wadata da masu kudi mun ga suna jin kira suna kyautatawa mun ga buhun gero da buhun shinkafa suna ta yawo ana dafa kunu da wurare ana yi ku ƙara ku ringa dafawa da shinkafa ku dafa da abubuwan da za a ɗan ƙara nauyi akwai bayan Allah suna suna bukata wani kuma ba sai kun fito da shi ba akai gidaje Allah saka muku alkhairi masu kudin zariya mun ga kuna alkhairi Allah ƙara budawa wanda bai ya dage yi kada a fita baka a baka a tasha mutane suna ta neman aljanna da kudaden da Allah ya ba su kai kuma kana gefe kana ta tarawa ka mutu ka bar saka nan a tsine maka da kuɗin da ka tara ‘yan uwa masu kuɗi masu wadata kowa yi masu matsakaicin hali kuma ku yi gwargwadon abin da Allah ya baka kai ma ka dage kai da abin da Allah ya baka mai yawaita ciyarwa da sadaka da amfani sannan in wa musulmi daga cikin ayyukan alkhairi a wannan wata shine sadar da zumunci ‘yan uwanka da ke ƙauye ‘yan uwanka da ke cin birni wanda ba su da shi ka ɗauka ka ba su wanda masu ƙaramin ƙarfi ka ɗauka ka ba su yana daga cikin aikin alkhairi a wannan wata ɗin yan wana musulkacin ayyukan alkhairi shine ciyar da mutane suka yi azumi azumi wanda aka yi masa iftar annabi ya ce duk wanda kai ciyar da shi azumi ya yi buɗe baki da kuɗinka ko da abin da ka bashi annabi ya ce to za a baka ladan azumin shi da yi shi kuma za a tome shi na harshe ladan ba da haka mu kula da masu iftar din nan mun ga kawo masu kyauta yan uwa musulmi ga cin abin da ake so na ake alkhairi shine yawaita addu'a cin wannan ramadan wata ramadan musamman in kana azumi ka yawaita addu'a sanda kake mai azumi musamman in kan karanta qur'ani ka yawaita addu'a lokacin da gama karatun qur'ani sannan akwai addu'a ta musamman sanda za ka yi buɗe baki ka daga hannu ka roƙi dukkan alkhairin duniya da kiyama Allah zai baka shi don annabi ne sallallahu alaihi wasallam ke cewa addu'a lokacin buɗe baki Allah bai mai da ita kai ta in ka gaba shi addu'a ka to kai ke da matsala sai ka je ka gyaro matsalar ka amma in dai lafiya lafiya kai addu'a san da kai buɗe baki Allah bai mai da kuma duk alkhairin duk abin da kake kallo mai sauki ne wajen Allah madaukakin sarki sannan goshin asuba mu ringa tashin goshin asuba lokacin sautin nan mu ringa addu'a ɗan uwa musulmi Allah na ansa sannan ɗan uwa na musulmi sani cewa wayannan marayu da aka bar mana ɗan uwa musulmi suka kwanta suka mu suka bar su suna da haƙoƙi a kanmu sun rasa mai dafa masu sun zama wasu abin tausayi ku je ku kalle su marayu na a cikin gwani ku kalle su a gidajen ku ku kalle halin suke ciki kowane yaro zai zo ce ba ba wayan kuma nashi uban su kuma sai dai su koma gefe su kalle ku mu tausaya masu waɗanda mutanen abin tausayi ne mu tuna da cewa mu ma hakan za ta faruwa da mu wataran wata wataran ko arziki gare ka za ka iya zama talaka wataran ya zama arzikin ba zai maka amfani ba ko wani ma ya zo danna arzikin gaba ɗaya mu kula da wannan Allah ya mana wasiya cewa mu kula da waɗannan yara marayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu alkhairai da yawa game da sha'anin marayu yan uwa musulmi annabi yake cewa wanda ke taimakon maraya yake dauka ɗayanin safa annabi ya ce da ni da shi haka za mu tashi ranar alkiyama ba wani aiki zaka faɗa aka nuna mashi haka cewa in kai shi zaka tada manzo Allah ranar alkiyama haka fa haka maliku ya kwatanta cewa haka ku tashi ranar alkiyama da haka maraya ba wasa bane cikin al'umma mu kula da su yan uwa musulmi baicin mun ba su abin da za su ci mun kula da lafiyarsu mun kula da makarantarsu sannan kuma hatta tufafinsu kada mu je mu yi mu tufafi mu arziki ayyanmu kala goma kala ashirin su kuma su fito da waya kaya ya gaggu masu datti ko kuma an dan wanke babu kyawu mu kuma muna kallo mu buɗe mota ayyanmu su shiga mu ta masallacin idi suna annishadi su kuma suna na cin wulakanci to zarci yan wa musulmi mu aka bar ma mu za mu kula da su Allah muku albarka lalle mu kula da wannan abuwa yan wa musulmi mata zawarawa su ma suna da bukata a wajenmu ta rasa mijinta ta koma ba ta da mai kula da ita ubanta yana ganin ya gama da ita wanta na da haddam kowa to mu kula su mu kyautata masu yana daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kula da wanda suke zawarawa ne yan uwa musulmi muna fatan za a kula da wannan abubuwa da muka faɗa Allah mana jagoranci ya shige mana gaba ya yan uwa na musulmi dukkan alkhairi da wanda aka faɗa da wanda faɗa ba ina addu'a Allah haɗa mu da shi gaba ɗaya Allah haɗa macin wannan alkhairi din Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya duk masu kokarin rikita mana ƙasa da zalunta mu wanda muka sani da wanda mu sani ba da wanda ake abin nan Allah kai ka san su Allah ba mu da iko akan su kai kana da iko akan su Allah ka ɗauki mataki akan wa'in waɗannan mutane in wasu ƙungiyoyi ne wasu ƙasashe ne ma Allah ka ɗauki mataki a kansu Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasarmu Allah ka sa mana tsoronka ka sa mana biyayya gare ka ta yadda za ka gyara mana al'amuranmu ya Allah Allahumma inna nas'aluka hubbak hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hashurna ma'ahum fi jannatin na'im ya arhamar rahimin Allahumma janibna munkarat al-akhlaq wal ahwa wal adwa اللهم إنا نسألك الفوز بجميع بركات هذا الشهر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد